بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna goma ga watan takwas hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ranar 20 ga watan biyu miladiya 2024 alkhairan da yake cikin wani ranaku muna roƙon allah ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare muna ƙara godewa allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna tafsiri a suratul ankabut tun daga farkon sura Allah ya ba mu iko mun zo aya na 45 yau za mu tashi aya na 46 zuwa abunda Allah ya so Allah ya samu dace kafin nan akwai tambihi guda ɗaya jiya da muke kawo bayanin fitina cewa lafazin fitina a ƙur'ani ya zo da ma'anoni guda hudu daga cikin ma'anoninsa akwai al-ikhtibar da wajen istishhadi da ayar maimakon mu karanta shi kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum sai muka ce wa nabluwannakum eh nabluukum ne wannan kuskure daga gare mu ne Allah ya sa mu dace suratul anbiya in ba na manta ba aya na 35 idan mu tashi fadin Allah madaukakin sarki wala tujadilu ahlal kitabi wala tujadilu ahlal kitabi farkon shahi kan mu manta jiya mun karanta ayoyi da Allah yake bayyana mana misalan nan da Allah yake buga su ga mutane ba kowa suke gane wa'annan misalan su yi aiki da su ba sai dai wa'anda suke kaɗai ta Allah da ibada sannan Allah maɗaukin sarki shine ya san abin da kafirai suke bautawa kuma bayansa shi ne mabawaye mai hikima akan abin da ya dace Allah maɗaukin sarki ya nuna mana misalin halittar sammai da ƙasai ya yi su ne da gaskiya wannan aya ne ga masu imani sannan ya ce da manzonsa ka karanta musu abin da muka yi ma wahayi littafin ka ka tsayar da sallah domin sallah tana hannun mutum akan alfasha da abun kuma tuna ku da Allah zai yi wajen ba ku lada in kun yi aiki da alheri ya yi tuna shi da za ku yi yadda za ku yi sallah. Allah ya ce wala tujadilu ahlul kitab kada ku yi jayayya da ahlul kitab an ce ahlul kitab wa'inda aka saukan ma da littafi kafin sauka alqur'ani sune yahudu da nasara Allah ya ce kada ku yi kusuma da su illa billati hiya ahsan sai dai da abin da yake shine mafi kyau shine alqur'ani sai dai akan abin da ya shafi al'amarin alqur'ani illa alladhina zalamu minhum sai dai wa'anda suka yi zalunci daga cikin su sune wafdu najran tawaga ta nasara da suka zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi jayayya da shi gaba da lamarin addini daga ƙarshe dai ta ja in ja har ta kai su yin mubahala ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce to babu laifi in dai kun ce abin da muke faɗa ba haka bane ku zo a rantse ku zo da ƴaƴanku mu zo da ƴaƴanmu kowa da kowa ya zo a yi rantsuwa Allah ya kashe makareci wannan shine abin da manzo ya nema a wurin su daga ƙarshe ba su yi da sun yi ba saboda sun san tabba'in sun yi ba su komawa wannan usulubi na irin wannan mujadala har yanzu yana aiki yana ɗaya daga cikin asalib ɗin da suke bayyana makareci kai tsaye wata rana wani malaminmu a ibadan ban mantawa wani shehin ɗarika ya zo sabon ibadan ya faɗi maganganun da yake so wanda ba su da dalili a cikin kitabuwar sunna shine shugaban malamai sai ce kun sa abin da za mu yi da mutanen nan mu yi mu bahala da su kuma kan mu gaya mai mu je mu gaya mu sarki gobe akwai taro gidanka sai suka yi so gaya ma sarki cewa gobe akwai taro na malamai za su gayyato wancan malamai a sai suka sa a masallatan unguwa ga baki daya gobe Allah ya karye ya kaire kowane ahalin suna ya hito da biyan shi da matansa za a je gidan sarki a yi tsinuwa in ahalin sunna da yan bid'a wanda duk yake kankare Allah ya kashe shi da sahiya ta yi duk ahalin suna sun ka hito ko da ƙarfe takwas ta yi an cika gidan sarki ai bai zo ba ba a san hita shi daga cikin unguwan nan ba ai dama ƙarya ce kuma ai gaskiya guda ce ba biyu ba kun gane misali ko to Allah ya ce kar ku yi jayayya wannan aya tana nuna ko da dan bid'a ne kakka yi jayayya da shi in dai lamarin zai hita kitabu wa sunna kakka tsaya ya da butun shi ya zo yana hayaniya yana zage zagen shi ku kaza na ku kaza ya kyale shi a dai dawo Qur'ani da sunna da wannan sai a tattauna Allah madaukin sarki yake cewa illa billati ahsan sai da zance mafi kyau ilal ladina zalamu minhum sai da suke zalunci daga cikin su wa qulu amanna billazi unzila ilaina ku ce da su mu dai mun yi imani da abin da aka saukar da shi zuwa gare mu wa unzila ilaikum kun mun yi imani da abin da aka saukar da shi zuwa gare ku wa ilahuna wa ilahukum wahidin Allahnmu abun bautanmu da kuma Allahnku abun bautanku wahid guda ɗaya ne, mana Allahn da ya cancanta a bautawa shi ne Allahn da muke bautawa, kuma shi ne ya cancanta ku bauta mu, wa na hannu lahu musulmuna mu dai muna tsarkake ibada gare shi, kun yadda abin yake. Kenan, in mutum zai soke ka ka addini ka ce, a ni dai na ka addini na, da je ka yi abin da za ka yi, ina ka addini. da kamata a ce tare da mutum yana gardama ba ko yana fada ko yana zage-zage in dai aka addini na ba a zage sai dai ka kafa mutum hujja da dalili in bai yadda ba sai ka kyale shi zalamu ko sai dai wanda suka yi zalunci kalmar zalunci anan tana ba da ma'anar shirk kafirci ni na ɗauki wajahi guda ne na magana da ibn abbas ya ce wanda suka yi zalunci su ne wafdin najaran nasaran najaran wa'inda suka zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam bayan sun tabbatar da shi annabin gaske ne shi annabin ƙarshe ne na gaskiya amma kuma suka yi jayayya da shi suna neman sai sun kumyatar da shi a bisa ƙarya ka gane ko sai aka yi ta jayayya har ta kai su ga yin mubahala to da yake muna yin a takaice ne mun dawo jahi guda sai mu bar sauran bayanan an gane misali ko inda kun ga tafsirin mu na dazu aya guda muka yi mun shigo ta biyu ne ko ta uku lokaci yayi shi yasa nan muna takaice wasu wasu bayanai dan haka dole ne zaka ji wasu bayanai a wasu tafsirai wa'anda ba mu ambace su anan ba muna takaitawa ne in ba haka ba karatun ba zai kai ba zai koyi nan da ya magana duk dai bayani ya hito malam sulaiman yake cewa yanzu mutum ne wanda ka san magana shi za ta yi tasiri cikin mutane to in dai ya zan tabbatar da mutane ne kakka yi shiru ka yi ƙoƙari ka kawo dalilai na ƙaryatar da shi amma in dai ba abin da ya shafi addinin mutane ba ne kawai ka yi tabbatin shi kakka wata hanyar da shi shi yasa so da yawa ba a ƙyale 'yan bida su yi ta magana ka bari su yi bayani in sun kare abinda ake so ku rike wannan da kyau duk sanda ka ga dan bid'a yana bayanai ka bari har ya kare in ya kare da sai ka ce abinda wasu suke cewa na kaza da kaza da kaza ƙarya ne ga yadda sunna take in ya zo ya nemi rigima sai ka ce a ni ba da kai nake ba nace abinda wasu ga cewa na kira ka in kai ne to ba kai bane ya rage naka amma kan ku yadda da duk wanda yazo ya ce muku kaza mutum in yana da wasu afkar bari akai shi kwade su su bayyana sai a zo a warware daga kada ku sake ma yan bid'a jiki kun fahimci Hausa kuma ka san su mutane ne masu jur'a abin da ake ce ma jur'a karhin hali wai sai ga dan bid'a guda cikin ahlus sunna an zo daura aure sai ya ce a karanta salatul fatiha kuma kowa shi shi shi kyale shi ai wallahi ba ka yi wannan shirin ce a karanta salatul fati gurin auren auren ahlus sunna ai ban kyale ka irin wannan ne kina aka ga wannan shuwa ne wani zai tashi ce ah har auren su an karanta salatul fati kuma suna ganin ba su ce komai ba kina kun yarda da salatul fati ana misali ko eh da yawa kai ta ta ta ta salatul fati me dalili ka buɗo mana inda take a tsaurar kai ce musu an fasa tsauran aure sai an gama tattaunawa haka ake yi mana kullum ku zama cikin shiri haka ake ba a barin su kasan jura gare su ƙarfin hali gare su su ko ina suna son su tabbatar da aqida su to haka muke da aqida ta sunna baya kamata mu zauna baya baya imam tarana wani makabarta yayi haka an zuwa magana ce mai kai shi ana magana sunna kana magana ya ji haushi ya ce ka sake mutane wannan hayaniya dan me dadawa ka san dama haka na wasu suka komo na wasu komo na nace to yanzu dai ko kakara ne ina samun hita ba a bari jama'a amma ba ka ai hada ka ai zage-zage amma kuma ku daina barin ɗan bid'a suna shishiga cikin al'amuran aure na ahlus sunna sai wani malami ya tashi sai akan salatul fati dan mi za karanta salatul fati a daura aure na dan mi ban yadda ba a bari in hasa za a yi hakko bi a hasa amma ban yadda wanka shi daura mai aure ba ko dole sai ya daura mai aure shi ya baka daya ha to Allah ya sa mu dace a suna cewa kai dai Allah ya sauke ka raba kanka da son zuciya ka gane ko babu abin da ba sa faɗa kawai abin da ke sa muna a cikin kwakwalonmu shi ne duk abin da bai tabbata daga sunna ba komi kyawun shi ne banza ne yanzu a ɗauko kwalbar zinariya a zuba kashi ciki a ruhi a ɗauko leda fara a zuba ruwa mai kyau a aji in ka ji kishi wanne zai amfane ka a ci gaba da karatu na yana tambaya ce kamar ku ne 'yan kaɗan ko ahalar suna cikin 'yan bida yaya za ku yi abinda za ku yi lakum dinukum wale din su fahimci lamarinku na addini ba su shiga ku gane akwai bambancin mu'amala da addini mu'amala ko kahiri kana iya mu'amala da shi in yi ma ra'ayin ra'ayin koyi kuna iya aboka ku kasuwanci komi kuna yi amma in ta komo bangaren addini da sai hada sannan wani bari mu haraka mu amma in ka ga muna haraka mu ta addini ka sa ido an fahimta wasa amma in ta dawo harka ta duniya ko wata mu'amala to sai bai bai bai hana bai hana kai mu'amala da dan bid'a amma lamari na addini in ta zo to kakka bari yayi ma shishigi ga wanda lamarin kana addini Allah ya kare malam kun gane ko haka ya kamata ku ya an zo za a yi zanen suna sai ku ce naku na can mu ga yadda muke namu ya zo za a daura aure wani na za a daura ma aure ahadin sunna ne ko kuma ɗan babansa ahada suna ne ko ɗiyar babanta ahada suna ne nan kuna da tattace ku tsaya in an zo magana jana'iza wani na rasu ko ina ka ku tsaya ku yi sako-sako ko ku ce to yanzu mutanen yan muka ce kaza muna tare da wani wanda bai ji kunyar sabawa manzon Allah ba shi za ka ji kunyar sabawa da shi ai babu saura kuma Allah ya ce illal ladina zalamu minhum sai dai wanda suke zalunci a ciki ina zulmu ina za bi ma'ana ashirk ina za bi ma'ana al-kufr inda ga sunan sun yi jayayya da manzo Allah sun kafirta wakadhalika anzalna ilayka al-kitab Allah ya ce kamar haka ne muka saukar maka da littafi na alqur'ani kenan ka karanta shi ga mutanenka walladina atainahumul kitaba yu'minuna bihi wa'innan da muka ba su littafi suna yin imani da shi ma'ana wa'inda muka ba su ilimin attaura suna yi imani da littafin da aka saukar mu alkur'ani ma'ana aka saukar manzo Allah ina falladi na atai na humar kitaba masu imani kamar su abdullahi bin salam daga cikin yahudu yu'minu na bih suna imani da alkur'ani Allah madaukin sarki ya ce wa min ha'ula'i man yu'minu bih sannan daga cikin wa'innan akwai wa'inda suke imani da shi suwa ake nuhi mana wa min ahli makkata akwai daga cikin mutanen makka man yu'minu na bi wa'inda suke imani da alkur'ani kuma su imani da manzon Allah kenan tun ada ana samun wasu cikin yahudawa su karbi addini kuma wasu daga cikin mushrikai su karbi addini Allah madaukin sarki ya ce wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun babu wa'inda suke jayayya da ayoyin dai mutane kafirai kamar su ka'bin al-ashraf kamar su abu jahal da mutanansa kuma kunta tatlu min qablihi min kitab baka kasance kana karanta wani littafi ba kafin a saukar maka da alqur'ani baka kasance kana karatun wani littafi ba wala takhuhu bi yaminik kuma baka kasance kana rubuta shi da hannunka na dama ba kenan manzo Allah ma kana katiban wala qari'a kafin sauka alqur'ani ba a san shi da yaya rubutu ba ba a san shi da yaya karatu ba wannan ita ce siffar manzo a cikin littattafan da suka gabata cewa annabin ƙarshe zai zo bai iya rubutu da karatu ba idan zartabar mubtilun kenan da mabarnata sun yi shakku game da annabtaka inda su a littafin su an ce annabin ƙarshe bai iya rubutu da karatu ba to kenan inda a tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam an samu marubuce ne ko makaranci ne da sun samu hujja sun ce a ba shi bane saboda a littafin su ba a ce mai rubutu da karatu ba sai ya zo bai iya rubutu da karatu ba dan Allah ya cika sa ni'ima a gare shi ka san wanda ya zo ekol in ka zo in ka je yana karanta ma da citation ba abun mamaki ba ne don zai iya wa ya koya amma sai ka ga wanda bai zo ekol ba shi ke recitation misali ai ya ban mamaki wanda ya karatu in ya yi rubutu ba abun mamaki ba ne amma in ka ga wanda bai karatu ba yana rubutu ai iko ya ƙara tabbatuwa ma'ana ya ƙara bayyana iko Allah gare shi ma'ana cewa lalle wannan Allah ya zaɓe shi ya ba shi wata baiwa. Balbu wa ayatun bayyanat, Allah maɗaukin sarki ya ce, Ai, ayoyi ne bayyanannu, wanda kinan balbuwa shi sifar manzon Allah, ayatun bayyanat, alamomi ne mabayyana fi sudurin ladina otul ilma a cikin zukatan wanda an gaba su ilimi na attaura. mana waɗanda suke masu sanin attaura ne to akwai alamomi da suke gane manzo na ƙarshe da su kuma duk sun tabbata ga wannan annabi an fahimta hausa ai na kawo mana kisar salman al-farisi shi ɗan gidan majusawa ne ‘yan gidan bautar wuta ne saboda son da babansa yake mai dan ya gaji baban ba ma a bari shi ta wata rana da aka aike shi sai biya gurin masu bauta a iglis ya gansu da ya yi nazari sai ga wanga addini ya hina su sai ce na suka samu wannan addini suka kwatanta mai ya ce in mutanen wajen sun zo a gaya mai haka ya san ce bar babansa haka ya je yana bi yana bi a cikin littattafai yana samun tarihin annabin ƙarshe sai aka kwatanta masa wannan annabi zai zo a wani gari mai yawan dabine da duwatsu ya ce in mutanen garin sun zo a gaya masa sai ga shi mutanen garin sun zo sai suka suka tai da shi lokacin da suka tai da shi a hanya suka sai da shi a matsayin bawa shine dalilin bautar salman al-farisi yau da shi aka yi abin da ke son in kawo gare shi lokacin da annabi ya zo garin garin madina ya ji labari ga mai gidansa sai yake tambaya me ake cewa ne aka ce kai ina ruwanka kai da abbawa sai ya sanci sai ya zo tun da ya ga wannan ya ga idon ya ya kalli manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to mun zo ga annabin karshe yace zan gwada shi in gani sai ya dauko sadaka sai ya mai sallama yace ga sadaka na baka annabi ya karba sai ya ba sahabbansa kashi gari sai ya dauko yace ga kyauta na baka tun da ya karba sai ya fara ci ya raba wa sauran sahabbansa ya ce lalle an ce annabi karshe bai cin sadaka amma yana cin kyauta wanga alama ta bai kenan ya ce a cikin littafin su an ce a bayansa akwai wata alama na uku da zai zo sai ya koma gehe yana ta hange mazu Allah yana gani sai dan kasa da rigarsa ko da ya kalla sai ya zo ya rungu sai ce kai ne annabi karshe to alamomin da muka karanta a littafin sun tabbata sun sani kuma ai arra'ib din nan wanda ya gano cewa wannan annabi annabi karshe ne da farko da ya ga manzo Allah za su je sham yace ina mahaifin wannan yaro aka ce da shi gace yace wanga shine annabi karshe bai taba ganin shi ba aka ce ga gane yace ai saboda kaza da kaza da kaza shi yasa Allah ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum su ma'ilmantan at-taura suna gane manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suke gane ayyansu sun gansu shi yasa Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinat shi dai sifar manzo sallallahu alaihi wasallama alamomi ne kuma bayyana alamatun bayyinat fi suduril ladina utul ilma a cikin zukatan wa'inda aka ba su ilimi an gane ko wasu maluma suka ce ayar tana ɗaukar wannan ma'ana sannan kuma tana iya ɗaukar ma'ana ta biyu shine bal huwa ayatun bayyana shi dai alqur'ani ayoyi ne mabayyana fi suduril ladina utul ilma a cikin zukatan wa'inda aka ba su ilimi sai ga mutum ya haddace alqur'ani ga baki daya kun fahimta wasa ko amma yashhadu bi ayatina illa zalimun babu wa'inda suke jayayya da ayoyin mu sai dai kafirai shine azzalumai yahudawa da suka kibin abinda manzo ya zo da shi shi yasa suka zama kafirai duka wannan ayar da Allah ya ce wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimuna ba wanda ke jayayya da ayoyin sai dai azzalumai tana tabbatar da kahircin ahlul kitabi waɗanda ba su imani da manzon Allah ba an gane ko da ga wanda zai ce ma ahlul kitabi ba kafirai bane ka ce mai ta shi ma ya kafirta inda ya ƙaryata abin da Allah ya tabbatar da shi wa sai suka ce wannan magana yahudawa ce yahuda suka ce laula unzila alaihi ayatun min rabbi da an saukar masa da wasu alamomi daga gurin ubangijinsa wanda ke nuna shi annabi ajabu suka faɗa qul Allah cika ce da su innamal ayatu indallah ai sabko da ayoyi daga sama ai daga gurin Allah ne ba daga gurina bane wa inna ma ana nadhirun mubin ni ne mai gargade ne kuma mai bayyana muku abin da yake daidai kenan in Allah ya so ya saukar da abin da ya saukar sai da ya saukar kenan wannan daga gurin Allah ne awalam yakfihim shin bai ishe su ba na ana bayani ga mutanen Makka su mutanen Makka ashe ayoyin ba su wadatar da su bane anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim da muka saukar maka da littafi wanda ake karanta musu ciki akwai umarni da hali da labarin mutanen da suka gabata bai ishe su ba yanzu wanda ya zo ya baka labarin shekara dubu dubu biyu dubu uku ya baka labarin ‘ya'yan adam waɗanda suka yi faɗa wa junansu wani ya kashe wani don Allah wa ya ba da wannan labarin ba ƙur'ani ba shin wanda ya baku wanga labarai bai sai zame muku aya ba yahudawa kun koye tarihi manzo ya faɗe shi cikin qur'ani bai ishe ku aya ba to mina da kun kuke neman aya yanzu kawai sai mutum ya zo ce ma kai dan wane ne jikan wane jikan wane jikan wane jikan wane jikan wane jikan wane wannan nan yana kaza yana kaza duka labaran ko kuma me yake jira ka zo mai da shi ai ya isa Allah maɗaukin sarki ya ce inna fi dalika an zara alaikar titula alaim inna fi dalika lalle a cikin wannan ma'ana saukan ma da littafin nan da muka yi da rahmatan ma'ana rahama ne wa zikira kuma tunatarwa ne da kawai yu'minuna ga mutane masu imani ma'ana qur'ani rahama ne ma'ana sabab ne na samun rahamar Allah rike qur'ani to ka kama dalili da ke sa ka samu rahamar Allah kulka ce da su kafa billahi baini wa bainakum shahida Allah ya isa ya zama shaida tsakanina da ku shi Allah nan ya alamu ma fi samawati wal ard ya san dukkan halittun da suke cikin samai da ƙasa alladhina amanu bil batil wa inda suka yi imani da barna ma'ana wanda suka bi shedan wa kafaru billahi suka kafirce wa Allah ulaika humul khasirun wannan sune asararru Allah ka raba mu da asara nan Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil adab kamar su nadar bin al-harith ɗaya daga cikin makiya manzo sallallahu wasu ka zo suna neman magana suna ce da manzo in dai shi annabin gaskiya ne yanzu yanzu Allah shi musu azaba in dai ka cika yanzu a yi mana kaza ka wadda mace ta ce in ka aihu ka sake ni wasu ba haka suka yi ba ai wani ko shida bai yi ciya wasu sake ɗari ɗaiɗai ne wanda mace za ta ce in ka ayo ka sake da ya iya haɗewa ko ba ga wani to abin da aka gaya masu ya fi wannan in kawai zan annabi azaba ta zo mana haka suke faɗa sai sa Allah ce wa yasta'jilunaka bil azab suna neman gaugawa a zo musu da azaba walau la ajalun musamma Allah ce ba dan lokaci da muka ajiye ba lokaci sananne da za mu halaka da su ba dan wannan lokacin ba da ja'ahumul azab da azaban ya zo musu kafin lokacin shi amma shi Allah in ya sa lokaci jira yake sai lokaci ya ai shi yasa da yawa suke wahala wani yana son kaza kuma zai iya watsar da kake son kaza nan ba lokacin shi bane to in ka damu da son shi sai ka samu matsala dan haka sai mun fahimci sunnar Allah yadda yake tsara abubuwa ƙadirun ala kulli shay mai iko ne akan komai yana iya dama misali in baka da lahiya Allah na iya baka lahiya kai tsaye ta dauke ka samu lahiya amma sai ka zauna cikin rashin lahiya kai ta cinya saboda Allah ya sanya lokacin da wannan abin zai wuce to kai hakuri har lokacin in baka da shi ne in Allah ya sai ya arzita ka kai kowa kudi a duniya cikin dan kankanin lokaci kana roƙon Allah ya san baka da kana da bukata amma lokacin da ya kamata a baka abin bai yi ba sai a jinkirta wani sai shiga koma ba a karɓa albashi haka ma in mutum yana laifi sai shiga kamar ma shi laifin da shi kai Allah bai kula da shi don haka bari shi ci gaba da yin laihin inda Allah na kula da shi ya da yi mai azaba lokacin kawo ka ne Allah yana da yana jiran ka wani bawan Allah muka haɗu da shi a zariya ana ana zanci za ce ai akwai cuta mata suna da cuta na HIV ya ce wala ƙarya ne ce wala babu wace cuta ya ce shi inda akwai cutar nan da ta kama shi shi yana lissahi ko bai yi ba ya yi zina da mace sun hidari kuma bai da komi ƙarya ne to shi kaga abin da yake ɗauka tunanin shi duk bai ɗaukar ana mai talala ne to don haka in kaga kana sabon Allah ya kyale ka talala ake mai ake mamuta in kaga kana aikin kwarai kana neman wani abu gurin Allah bai samu ba ba manta da kai ba lokaci sai da yayi daga zama komai da lokacin shi komai da lokacin shi lokaci abu ya bai wuce Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azabi suna neman ka a gaukwace musu azaba walaula ajalun musamma Allah ce ba dan lokaci abun ambato da muka sanya ba da ja'ahumul azab da azaba ya zo musu wala ya'tiyannahum baktatan Allah ya ce wallahi azaba zai zo musu cikin rashin sani bakta fuj'a wa hum la yash'urun ba su sani ba lokacin da azaba zai zo musu ba wanda zai san lokacin da azaba zai zo masa in har yana sabon Allah kamar yadda ba wanda ya sarar da zai mutu abinda zai kashe kama baka san ko menene ba sai dai kawai mutu shiga ya mutu to haka mutum yana saban Allah sai dai ya ganshi cikin azaba kawai bai san yadda an kai ista'jilunaka bil azabi suna neman ka ma'ana suna neman manzo sallallahu alaihi wasallam da ayi musu azaba a nan duniya kenan wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin ai jahannama ta wadatar da kafirai ta wadace su ma'ana za ta zagaye su komi yawan su ta ishi su wurin zama kun gane amsar ma'ana mi an na ku ce a muku azaba duniya inda lahira na can na jiran mi an na rike ma duk wanda ya mutu akan kahirci wata tana can tana jiran shi kenan magana a yi ma azaba a duniya mi an na sauri inda za ka je ka tarar da ita an fahimci hausa an daura aure da sahi wadda zo kana ta faɗa wa mutane an ki sauri a kawo amarya ni an daga ba ba inda ko mi jira rigar da za su kwana ko ba ko misali bai ba ba matar ka bace ai da ko mi ta dade ne an nunka za su to haka ne ta ce ai ma azaba mi an na sauri abinda in baka tuba ba dai wuta tana tana jiranka kenan dan haka su bar gaugawa kenan yau mai shahumul azabu min fawqihim ranar da azaba zai rufe su saman su shine saman kansu wa min tati arjulihim da kuma kasan kafahuwan su azaba zai zo ya game su ya qul wa yaqulu sai mala'iku su rinka ce da su Zuku ma kuntum ta'malun ku dandani abin da ko kasance kuna aikatawa a nan duniya ma'ana kafircin da kuke yi da azaban da kuke ci a yi muku to gashi nan faɗan nan Allah ka da mu da kan garewa Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa ya ibadi alladhina amanu ya ku bayina da kuka imani inna ardi wasi'a kasana yana da yalwa fa iya ya fa'budun ni kadai za ku bautawa banda wani na wannan aya tana shar'anta mana yin hijira cewa in kana bagiran da za a bar ka kai addini ba in kana bagiran da ba za a bar ka kai addini ba to ka bar wannan gurin ka ci gurin da za ka yi addinin ka saboda babu rayuwa inda babu addinin kwarai an gane wannan ko ƙasar Allah tana da yalwa in garinku an tsangwame ka an hana kayan addini ka je garin wasu inda za ka yi addini idan ƙasarku an hana ka addini ka je ƙasar wasu inda za ku yi addini kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai fa za ta dandana mutuwa an fahimta wasa ma'ana wani yana son addini kai aje ruwan nan aje aje su aje su can waje kuma tana sai zai dauko kun gane ko kullu nafsin dha'iqatul maut kowace rai za ta dandani mutuwa kuma ilaina turja'un sa'annan zuwa gare mu za ku koma ma'ana wani yana son hijira saboda yana tsoron wahalar da zai sha in ya tafi wani gari yana iya kai ga mutuwa yana iya kaza sai Allah ya ce to ka sani dai ko gidanku kake sai ka mutu to don haka ka ta yi ka mutu saboda addini ya fi kusan shi addini ana gabatar da komai don a kara addini shi yasa aka shar'anta jihadi jihadi ba ba da rayuwa ba ne to saboda addini ana ba da rayuwa kenan addini ya yi rayuwa muhimmanci saboda rayuwa in ta kare saboda addini ta ribanta amma komi daɗewar rayuwa in ta kare babu addini ta yi asara to kenan kakka ji tsoron mutuwa saboda addininka kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai zai dandane mutuwa kenan da haka gwara ka mutu a bisa gida mai kyau yafi hmm hmm hmm yana tambaya ce kawon musulmai na cana wanda aka killace ko ga azumi Allah ce da sabu su yi azumi su ci abinci to su yaya za su yi to wannan su sun samu uzuri inda ba su samu dama ta yin hijirar ba ne damar an hana kenan sai su yi tsoron Allah gwargwaron yadda za su iya Allah shi ya san hukuncin da ya dace musu amma idan kana da damar da za ka yi hijira ka yin hijira don tsoron wahala wannan kaya da yi an gane misali ko su wannan an zalunce su ne wallazina amanu wanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi aiki na kwarai da nubabbi annahum min aljannati kaga in ka bar gidanka na duniya zaka wahala ko Allah ce to in kai imani dan Allah ko ka bar gidanka ka wahala a duniya za mu zaunar da kai min aljannati ghurafan za mu ba ku gidaje dakunan zama a cikin gidan aljanna saboda kun yi aiki wanda Allah subhanahu wataala yake so kinan ghurafan gurare madaukaka da jirimin tatiyal anhar guramun suna gudana a ƙarƙashin gidajen kuna aljanna khalidina fiha suna mudawwama a cikin gidan aljanna ba za a hita ba bayan an shiga Allah ya ce ni'ma ajrul amilin ma dalla da ladan masu aiki ma dalla da ladan masu aiki wannan yana nuna aiki na kwarai shine sanadi na shiga aljanna ce wanda ake aljanna ta mai rabo ce a aljanna ta wanda ya aikin kwarai ce duk wanda ya aikin kwarai ya mutu yana kan aikin kwarai shi ake samaran aljanna amma wanda yake mummunan aiki ya mutu yana shirka wannan babu lissafi a cikin aljanna da ka bai yiwa mushriki ya ce ma aljanna ta mai rabo ce a shi ma san bai da rabo cikin wallahi kahiri bai da rabo a aljanna sai dai in ya tuba kafin ya mutu ayin haka da kowane kamun misali ba akwai kungiyoyi na kahirai wanda suke ci da marayu ba akwai kungiyoyi na kahiri da ke bada ruwa da magunguna da sauransu aikin nan da suka yi aikin kwarai ne to in aljanna ta mai rabo ce suna sa ran su ga aljanna ko ba su sa to su ba su da rabo inda ba su da addini daga aljanna ta mai addinin kwarai ce wanda ya aikin da Allah yake so daga kaka wani wani yau da reka ya ce ai aljanna ta mai rabo ce ana sha kama misali kuɗi ya da ya kaddara kai kuɗi ba za ka kuɗi ba amma kullum kana gida kwana in mutum ya ce ta yi kasuwa sai ka ce kai in dai Allah ya kaddara in yi kuɗi sai na yi kuɗi da kwance kenan sai kai al'akhadhu bil asbab sai kai riko da dalilai to daga cikin dalilan da ke ba mutum gidan aljanna akwai aiki na gari Allah ya samu aiki na gari alladhina sabaru sune wanda suka yi haƙuri ala rabbihim yatawakkalun suke dogaro akan ubangijinsu in gane ko alladhina sabaru wanda suka yi hakuri akan addinin su an cutar da su an zage su an harare su akan addinin suka yi hakuri suka dogara ga Allah da wa'annan su suke samu gidan aljanna ka ayyi min dabatin Allah ya ce dabbobi da yawa da suke rayuwa a bayan ƙasa la ta hamilu rizka wayannan dabbobi ba sa aji arzikin su ba sa iya dauka arziki su koyi Allahu yarzuquha Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah yake arzita ta da kuma wa huwa samiul alim Allah shine mai ji kuma shine wanda yake masani har yanzu ana yin bayani ne akan fadin Allah madaukin sarki ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a ya ku bayina da kuka imani ƙasa ta tana da yalwa ku bar inda kuka koma wani guri wani zai ce ai ni nake da kamfani kaza ni nake da kaza ni nake da kaza sai Allah ya ce komai kuka yi da shi ku bar shi saboda addini dan na ciyar da dabba cikin daji bale kai da ka bar garin ka saboda ni kadai dabbobi da suke rayuwa kakaf akwai dabban da take tanajin abincin da za ta ci gobe akwai dabbobin da ke aji amma ba su da yawa daga ciki akwai tururuwa ita tana aji abincin shekara kun gane ko ita za ta zo kun kaka ta yi ta tara ta tara ta tara ta tara ta tara in ta ga zai mata shekara sai ta shiga sai ta rufe shi ba su kara hitowa kullum sai a yi birce ga abin da za a hidda yau in an ci shikenan ga na gobe ga na ci amma in banda ita fa yanzu ba ɗauka a wakan gidan in dai ba ku aje musu kara ba wa ruwansu da su aje na gobe na ji kuma sai sun ci ku dai ba dabbobi na daji wasu saboda gata nama ne a abincinsu amma in ka gansu ba su da yunwa kullum a gushi Allah ya alƙawarin zai ciyar da su mu ma Allah ya alƙawarin walau annakum tatawakkaluna ala Allah haka tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr da kuma mutane za ku dogaro da Allah hakikanin dogaro da ya arzita ku mai da yake arzita tsuntsu kun fahimta wasa za ta waye gari ciki a daure ta dawo ciki a ciki to amma karancin tawakkali yake sawa sai kaga mutum musulmi ya zo ya kasa samu abin da ya kamata ya samu haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata rai lan tamuta nafsun hatta tastakmila ajalaha wa tastawiba rizqaha ba wata rai da za ta mutu sai ta cinye ajalin da aka samu ta kuma ta cimma arzikin da Allah zai bata duk yadda ake ha maza ha mata sai ka cimma arzikinka in ce arzikin mutum yana biye da shi fiye da yadda mutuwa take saurin bin mutum inda mutuwa ta saurin ta ba ta kai gare ka sai arzikin da Allah ya kaddara ka samu ya kai gare ka amma mutane sun kasa fahimta wannan yanzu wani yana son ya je makaranta karatu abinda za a fara ce min kaya wani yanzu in ka tafi karatu iyalin kama a zai ce sun masu tun da nan zai roka faɗi an gane ku kai karatun da muke wani bai iya ruwa shagon shi wani shekarar da yake cin wallahi ma na kwana bi kabar gani na wallahi abin da ya saka sunan ta mu sai da zai na muka yanka yace Allah sarki wai ni jibi da wanda zai je gasara to ni da rana ma na ruwa shago na ba da dare shi ke kawo wahala ba ka rabuwa da talauci ka iya sa ma ranka ina iya haƙura da kasuwanci in bar ma Allah wanga lokaci wala sai kaga abin da Allah zai maka Allah bai kare ka haka mutum nawa ne da muka fara karatu ne suna ganin ba su da dama kuma saboda neman duniya kuma yanzu ba ci ma komai ba suna nan da Allah ya samu dace kenan Allah ya ce wa ka ayyamin dabbatin da yawa daga cikin dabbobin da ke tafiya bayan ƙasa la tahmilu rizqaha ba sa dauka abincin da za su ci na gobe ko na yan jima na da sun ci sun yi gaba Allah ya rizquha wa iyyakum Allah yake arzikta su da kuma mutanen da kuke ganin kuna da dabara duk abin da kuka samu na arziki Allah ne ya ba ku shi Allah madaukin sarki wa huwa samiul alim Allah mai ji ne ko masani ne bal in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard inda za ka tambaye su wane ne ya halitta san mai daga sai yanzu an dawo magana akan kafirai kenan inda za ka tambaye kafiran makka man khalaqa samawati wal arda wane ne ya halitta san mai daga sai dai kenan wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar wane ne wanda ya hore rana da wata saboda ku ƴan adam ku amfana da su la yaquluna Allah za su ce ma Allah ne fa anna yufakun Allah ya ce to dan menene kuke ƙaryata maganar Allah ma'ana kuke kirkira ƙarya ku jingina ga Allah ku ce ma wani Allah Allah alhali kun san ba Allah ba dan me kuke ƙarya ku ce mala'iku ɗiyan Allah ne alhalin ba ku da shaida akan haka Allahu yabsutu rizqa liman yasha Allah shi yake yalwanta arziki ga wanda yake so min ibadi daga cikin bayansa wa yaqdir wa yaqdiru lahu kuma shine yake sanya kunci ga mutum dan adam kunci mana rashin samun yalwa arziki duka daga gurin Allah ne subhanahu wataala an gane wannan ko in ka ganka da yalwa ta arziki Allah ne ya sani yayi haka idan ka ganka da hali na rashin babu kai da baya duka buga babu Allah ne wannan ba wanda ya sai wada ya arzita ka sai Allah sannan shi Allah subhanahu wata'ala mu'minai da yawa yana hana musu arziki na dukiya amma saboda adalci na Allah kuma bai hana mu masu imani wadata wadatan zuci zaka ga mu'mini suna da wadatan zuci ko da ba su da shi mai yawa ko ba ga wani sai ka ga wani duka jarin shi bai wuce jika 200 ba amma hidimar da yake yi mai jarin miliyan goma ya koma gina yana kallon sai yana shi wani wallahi bai sun cin dukiya ba kaga yadda yake yi kaza kaza kaza an gane misali ko haka al'amari yake kai kana fama da jika da da jika goma cikin su kana son kai kokari ka ɗebi jika guda kai ma Allah aiki shi wani yana da miliyan ɗari biyu ko ɗari uku bai iya hidda jika biyar shi ma Allah aiki waje min yake in sun karu in su karu ba bai iya ba ai jiya mun haɗu da wani ya kuɗi ne ya ce mai alaji mun sai tafi bencir kuma mun yi kusan gamawa in ka kawo taimakonka a ƙare in baka kawo ba a ƙare wallahi abin da malami mai na damuna na ce wallahi ƙarya ka kai ya ce ni tausaya mana nake wallahi tausaya mana nake ban ga amfanin kudin da Allah zai baka mun yi wannan mun kare sai wani ya ce mai ai shi ma ya mai wannan magana so ya ce shi da bakin shi ya ce mai ko bai da yana da kaddara tsawon ta miliyan ɗari biyu amma shi yake kuka bai iya hidda wai gari ya zai bai iya hidda shi kai mai tunda za a yi ma Allah aiki ce to ka yi asara ka yi asara akwai irin wa'annan jama'a to dan haka in kaga Allah ya baka kuɗi yan kaɗan kana iya wa addini hidima ka gode masa ba wai sai an tara bane ko ka ka ɗauka sai na mallaki kaza sannan in yi kaza kaɗan ɗin nan kai ya isa Allah ya sa ya karba shi ke inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan komai wala in sa'altahum inda zaka tambaye kafirai ka ce da su man nazzala minas sama'i ma'a wane ne ya sauka da ruwa daga sama fa ahya bihi al-ardh min ba'di mawtiha ya raya kasa da ruwa sanadiyar bayan ta mutu mana ya raya kasa bayan mutuwa ta sanadiyar saukar ruwan da ya kulun Allah za su ce maka Allah ne ya haka kul alhamdulillah ce da su wuri ya tabbata ga Allah bal aktharuhum la ya'qilun da yawa daga cikin mutane ba su hankalta mana Allah da ya wannan kuma a ce ku bauta mai abin ya zama abin da ya zama sai kaga tafewa ta yi tafewa ku sani dai mutane wa ma hadhihi alhayatud dunya wannan rayuwar duniya fa da kuke yi ba komai bace illa lahun face farin ciki mana wasa mai shagaltarwa ko kace illa lahun sai dai shagaltarwa aikin da bai amfaninka shi zaka bada lokaci a kai shi wala'ibun da kuma wasa mana wasan da bai bai tsayawa aiki na barna wanda bai tsayawa mutum ya zo yana buga sisilidon sisilidon shi ta yi ya ya sallah a dawo a ci gaba da yi a ga la'ibu ne wannan bai da wannan wasu in ka tambayi wanda ya sati guda yana koyon fatiha da wanda ya shekara goma yana buga sisilidon da Allah wani na ci ribar lokacin shi eh ka gani to da yawa wasu haka duniya take kare musu kullum dai chatin daga sunan ta ma wannan abin nan gata twitter aka ce mata ko ba wadda aka yan guntayen bidiyon da a abin nan tiktok tiktok wani duk labarin tiktok yana bai da shi sai shi ina in ya hitana shi hitana shi hitana amma da kaji a sai mun gana sai ce wallahi bai da lokaci to duk irin wannan asara ne jama'a da ranka kula da lokacin da ta yana yake ka kai asara shi wa inna ad-dar al-akhirah la hiya al-hayawan rayuwar duniya shine gurin gidan lahira shine gurin rayuwa ma'ana inda rayuwa take shine gidan lahira nan ne ake rayuwa ta dindindin ba mutuwa ba tsufa ba rashin lahiya ba talauci ba komai shine wa inna daral akhirata lahiyal hayawan gidan lahira shine gida na rayuwa na dindindin ba duniya ba laukanu ya alamu inda mutane sun san haka fa idza rakibu fil fulki idan kafirai suka shiga cikin jirgin ruwa in sun ga damuwa da'u Allah sai su roki Allah mukhlisina lahu din suna masu tsarkake ibada gare shi falamma najjahum ila al-barri yayin da Allah ya kubutar da su daga ruwa ya mai da su zuwa saman tudu idahum yushrikun sai ga su suna yin shirka ta wannan ayan ne muka ce ko kahiri a duniya ya gam damuwa ya koma ma Allah Allah yana karba masa bale musulmi da haka ba wani damuwa da zaka shiga Allah ba zai iya yaye ma ba in hal kafiri zai yi addu'a dan ya ga maci shi koma ma Allah Allah bai bai bukata to ya ga musulmi in da haka wajen addu'a mu dage mu sa akida mai kyau Allah yana karba Allah yana ba da nasara Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da da ce mana haka ne ko? yakfuru ko? to yayi Allah yake cewa da yakfuru bima atainahu har su kafirce game da abin da muka ba su na ni'ima mana sai su kafirce game da ni'imar da muka ba su ta kubutar da su da muka yi wani ya tamatta'u Allah ya ce su su dai ji daɗi a nan duniya mana su yi rayuwa ya ishu fi kufrihim su dai rayu a cikin wannan kafircin nasu su kare fa saufa ya alamu da sanu za su sani su suna ganin kamar yaudar Allah ne shi sa Allah ya ce da ya furo bi ma atina don su kafirce ko sai su kafirce game da ni'imar da muka yi musu wala ya tamatta'u to su yi rayuwar da za su yi a nan duniya fa saufa ya alamu da sannu in sun mutu za su san cewa sun yi asara awalam yarau shin su kafirai na ana bayani akan kafiran maka shin kafaran makka ba sa dubawa su gani an na ja'alna haraman amina mu ne muka sanya ɗakin kaba harami ya zama wuri mai aminci yutakhattafu an-nasu min hawlihim ana koro mutane a gehen su da ku saurara kalli ayan kun ga yahudu suna da littafi ko ba su da in matsala ta taso kaga za su koma ga littafin su samu sauki nasara suna da littafin su ko ba su da to su larabawa kafin a sauko musu da littafi ina ne in matsala ta same su za su koma to sai Allah da ikon sai sanya maharami albarka sai zama guri ne wanda nan ne kowa ga samun sauki to shi daga cikin girmamawa da Allah ya musu tun a jahiliyyar haramin duk wanda ya yi laifi in dai yana son ya samu sauki sai shi rugo da gudu da ya shigo harami ko waɗanda sun ka biyo shi sun ganai sai dai a yi rayuwa in dai yana na haramin ba su taɓa shi sai dai ya yi wannan ba arziki ba ne da shi ne sai Allah ya ce su ba su dibawa su gani gurin nan da suke mun samu aminci ba ma su ba ko wani da yi in ya shigo nan ya zama kenan iya kamata su gode mana isa Allah ya ce a walam yarau ba su ga cewa ba anna ja'alna haraman aminan mun sanya masallawa na wannan masallaci mai alfarma Ka'aba wuri ya zamo amintacce a gare su yutakhaffafu an-nasu min hawlihim ana koro mutane da suke gehen su ma'ana 'yan garuruwan da ke gehen su sai su yolahi su shiga kenan kuma su samu sauki akwai bil batil yu'minun sun yanzu su suna imani ne da barna suna imani da shedan da bauta gumaka wa bi ni'matillahi yakfurun suna kafircewa game da ni'imar Allah eh ya kamata su yi haka ya kamata su yi haka man azlamu mimman iftara 'ala Allah kadiba babu wanda ya kai zalunci irin mutumin da ya kirkiri ƙarya ya jingina ta ga Allah au kadzaba bil haqqi lamma ja'ahu ko ya ƙaryata gaskiya yayin da gaskiya ta zo masa alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin ashe a cikin jahannama ba shine makomar kafirai ba tambaya ne ko ba tambaya ba wani amsa za a bayar alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin bala ashe cikin jahannama ba nan ne makon kafirai ba mun ga karatu mun da ko muka ce bala daga cikin isti'malin da ake yi da ita ana yin amfani da ita jawaban lil istifham al musaddar bi nafy wa jawabu yakunu bi bala la bi na'am alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin ashe cikin jahannama ba nan ne makomo kafirai ba amsa shine bala wallazina jahadu fina wa'inda suka yi kokari game da al'amarinmu ina wallazina jahadu fina wajen yi mana biyayya wa tariqon addininmu da nahdiyannahu subulana za mu shiryar da su tafarkinmu an gane ko duk wa'inda suka dage akan addini Allah ce za mu shirye da su tafarkinmu wa inna allaha lama almuhsinin Allah yana tare da muhsinai mana masu yin aiki wanda Allah subhanahu wataala yake so Allah ya samu dace to wannan tambaya ai muna amsa ta inda mun karanta ta tana da tsawo da yawa mun karanta ta gobe sai mu zo ba da amsa ta kai insha Allah mun ce a rubuto tambayoyi mun zo sai mu duba su ko minti biyar ne sai mu ba da amsar su sai mu ci gaba ina ganin zai fi insha Allah na ya gane dai yana tambaya ne ce yan tabligi suna cewa da rina jahadu fina wanda suka yi jihadi saboda mu da nahdiyannahum subulana za mu shirye da su hanya da daidai ko ba haka bane ma'ana dai abin da ake nufi anan wa'inda suka yi kokari wajen da'a ga Allah aiki na alheri da kenan ba sai hita bane yake da'a ko a garin ku kaddage akan yi ma Allah biyayya Allah zai yi sun yi amfani ne don su tabbatar ma kansu wata manufa tasu gane ko ayar ba ta takaito a kan yawon wa'azi ba duk aiki na alheri ya shiga ci insha Allah subhanaka allahumma rabbana bihamdika wa shalla la ilaha illa anta nastaghfiruka